الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم karban ka alfaga na mukaddima ce abu sallam riga da assalam bare koyo mu ana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tafaddal
godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya kawo mu wannan gari na Lome a babban birnin kasar Togo a wannan nahiya tamu ta Afirka ta yamma domin gabatar da wa'azi da ziyara da kuma sauran harkokin da'awa da saduwa da ‘yan uwanmu musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana albarka da baki daya.
alfaga ne inda irko ta'ala sabu akwai hanna akwai su balanta kan katin dai faro ra kan sai ne lobe dai mu doka irko ta'ala mun biyo tara ka samba annabi ga sallallahu alaihi wasallam to ne ni da ya ko su tare a da musulmi
Yau ranar Alhamis bakwai ga watan Rabi'un al-Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma 21 ga watan 8 2026
alfaga ne kuna dai dokar ranar do a mantakala an dokar su da rabi al'awwala wani zara iya tanir ko yi da zambar ko da zangata ce da wai ta cikin da haku annabdul makka ka ka medina hijira wanda ya to a guwa faksini kwai an dokar saving process a wana zari waranka jir zambar hinka da waranka cin da irku annabi isa alayhi salam a wannan ayyuka
‘yan uwa ba tattaunawa za mu yi mai tsawo ba insha Allah ta'ala abinda za mu yi magana a kansa za mu yi magana ne akan mahimmancin sunayen Allah kyawawa da kuma tasirin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da su a cikin aƙida ta musulunci aƙida ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
alfaga ne manja maudu ko kolon gagaje amma kalkan musuban ingam salam irfa ta'ala a wani maji ne da wani sifa hannai ya gano ko salam kuna da tasiro kan cinno warkan ne irfa gana da ma hannai ce yamo ne fillemo a da tebura sai a bafunara
Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah madaukakin sarki yace Allah yana da sunaye fad'uhu biha ku bauta wa Allah da waɗannan sunayen
alfaga ne irkoi ta'ala ga ne gwanna masu balantiyon mai warme irkoi ta'ala muware da irkoi ta'awar sai dare na muware
Allah subhanahu wa ta'ala yana sake faɗa yana cewa kulidu Allah a widu rahmana ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna Allah yana cewa kuroki Allah ko kuma kuroki ar-rahman sunaye ne na Allah guda biyu dukkan wanda kuka kirayi Allah kuka bauta masa da su wai Allah ma yana da wasu sunayen bayansu waɗanda suke masu kyau
irkwai ta'ala ne ƙur'ana ra war mun gace ɗin gwamnar mayo kanta Allah ya da nan mabai ne war mun gace su dukubanta koyo kanta Rahman da wanda irkwai ta'ala ce walwanda gararrece da mayewo irkwai ta'ala a gatuwarsa na النبي صلى الله عليه وسلم ينا شوى إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ألا ينال وصونا يهدى تري ba ɗaya wato casa'in da tara duk wanda ya kiyaye waɗannan sunayen to ɗan aljanna ne shi
afaga ne annabi ma sallallahu alaihi wasallam a gane irkoi ta'ala gwanda ma wai yakka cin da yakka yani zango kansin da ako burkukan na ma yi wo ini batu ini jare kulkar irkoi ta'ala amin batuwa nuna lafuriya
malamai suna cewa wannan ihsa'u asma'illahi ta'ala na da ma'anoni wato kiyaye sunayen Allah da manzo Allah sun ya ce man ahsa'a dakhala aljannata duk wanda ya kiyaye waɗannan sunayen guda 99 to ya shiga aljanna suka ce wannan al-ihsa'a wato iyakancewar na da ma'anoni wanda za mu ji su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala alfaga ne alfagbe ne salan kan irko ta'ala mun mai batiyo mo kan ine bormi batu di jarmu kan bormi jare iborwa egga cin da egga a dalilin te dalilin kan ga wanda aljanna amiyakun wa nuna a gondan maniyo to maniyo alfaganin da suka tai afurka
ma'ana ta farko ta ihsa wa asma'illahi ta'ala al-husna ita ce ma'rifatuha sanin su mutum ya san waɗannan sunayen ta ya zai san su sai malamai suka ce asma'ullahi ta'ala kulluha tawqifiyya dukkan sunayen Allah ana jira ne a samo su ko dai a cikin littafin Allah mai sarki alqur'ani ko kuma a same su a cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma'ana ta farko kenan ihsa'u asma'illahi ta'ala ma'rifatuha an tariƙin kitabi wa sunna saninsu ta hanyar littafin Allah maɗaukacin sarki da su da da sunnar manzon Allah sama wato hadisansa waɗanda suka inganta tabbatattu daga gare shi sallallahu alaihi wasallam alfaga ne malikina kan gite irkoi ta'ala a wani mayi kace wasu amma jere da su so balantai amantakala ine amantakala herno kan bolsi in san muka da irkoi gama daga furustun da na buku na bairala wanda famara ni irkoi chala mama ko da ga ne wo irkoi ne buku nan da amma kala irkoi chala tira kanta alquran da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi irano igi irkoi chala mai sambu dar kulka irkoi chala nan ga bonce da qur'ana la kanin ga mayono kul gorma batiyo mo mantikala erno kan ga bonno aljanna yadda kulka annabi sallallahu alaihi wasallam a bangandi kan wa irkoi ta'ala a hun mano to kul wodin no irkoi ta'ala bayo misali daga cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗi sunayensa masu dimbin yawa wanda alal aqalli idan mutum ya bibiye su zai iya samun guda 81 guda da guda 81 misali sunan shi kanshi Allahu da wanda shi ne alamun zaci lillahi tabaraka wa ta'ala shi ne sunan yanka suna na asali na Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce wannan sunan na Allah bihi tusafu ko huwa ko ko bisairil asma'i yusuf shi ne yake zama mausufi su kuma su zama sifat wato shi ne ake siffantawa su kuma sauran sunayen su ne suke siffanta shi sannan kuma ga wannan sunan ake danganta Allah maɗaukacin sarki sai a ɗauko sauran sunayensa a danganta su zuwa gare shi ya zo a wurare masu dimbin yawa shi ne sunan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi maimaituwa a cikin alkur'ani mai girma ya maimaitu a basmala bismillahir rahmanir rahim ya maimaitu ko ya zo a cikin alhamdulillahi rabbil alamin da sauran wurare da yawa da wannan sunan na Allahu ya zo misali na farko kenan daga cikin littafin Allah madaukakin sarki alfaga ne misali gina kan ga karwar sai irko ta ala kun mai do hare irko mai kan ka qur'ana ala man tikalange kur wa hakucin da fonum ma afofo afofo kala wa hakucin da fonum na na wai ga inda waɗanda suka zo Qur'ani ane danga wonkayon man ta hadisera wonkayon ka qur'ana la e gite ne gor wa ku cin ko de ne akoyo mu go hadisera amma mai kul iwan gonga ka wonka go yi kul jide nun ta wa ka il ko ta'ala a gungu mun ce Allah Allah ni no ma kul kan daga kukur kuma kul matkal Allah ni na go sifil sai Allah da nago cabin sai din batkan nago da dukir ko jala hun jera da hun alqadar duka tabbatan di san wata irko jala akata basmala din ga cau irma irko jala ne bismillah to Allah ga mai irko jala mu alhamdulillah Allah ngono ya mai kulkan cindi ko kawo da nokin duka tsala na'am
misali na biyu dai a cikin alkur'ani mai girma kuma sunan Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab can da Allah maɗaukakin sarki yake cewa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim sunan Allah maɗaukakin sarki na Allahu yazo sannan kuma sai aka faɗi wasu sunayen waɗanda aka faɗe su da yawa daga ciki akwai ar-Rahman akwai ar-Rahim akwai al-Malik akwai al-Quddus akwai as-Salam akwai al-Mu'min akwai al-Muhaymin akwai al-Aziz akwai al-Jabbar akwai al-Mutakabbir duk waɗannan sunayen Allah ne waɗanda suka tabbata a cikin Alƙur'ani da kuma wasu sunayen waɗanda ba su ba waɗanda suka zo a ayoyi mabambanta na Alƙur'ani mai girma sannan kuma wasu suka zo daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am alfaga ne irkoi ta'ala hun mai kayyum ika qur'ana ra agoi ira dun kai kidi aya din ka alfaga tau ta irkoi ta'ala ne inda fi khalqis samawati wal ard nabi irkoi ta'ala an mayo kabu mai lilla asintin da Allah gana ane ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin irko ta'ala al-mayi kulci a ne dan buksini gungun boka na misali wasu sunayen sun zo daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wasu sunaye kamar misalin sunan aljami kamar yadda ya tabbata a hadisi inna Allah jamilun yuhibbul jamala kamar yadda sunan Allah tayyib yazo a cikin hadisi ingantacce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ya ki annabi sallama ya kira Allah da suna jalil wato kyakkyawa kamar yadda yake cewa lalle Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau Allah yana son kyau kamar yadda Allah subhanahu wata'ala kuma sunansa at-tayyib wato tsarkakakke annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala tayyib lalle allah madaukakin sarki ne sarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karban wani aiki sai wanda ya kasance mai sarki waɗannan sunayen guda biyu na aljami da at-tayyib dukkanin su ga sun zo a cikin sunnar manzo Allah saba ingantacciya kamar yadda sunan al-mannan ya zo shi ma a cikin hadisi ingantacce duka waɗannan sunayen Allah ne madaukakin sarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da su abinda ke tabbatar da cewa daga cikin ma'anar man ahsaha dakhala aljanna akwai ma'rifatuha an tariqil kitabi was sunna sanin waɗannan sunayen ta hanyar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfaga ne wanda hinkanta kan gana kadir ko tala kun ma dai انه تدلي النبي صلى الله عليه وسلم على حديثنا يقول يا صلى الله عليه وسلم ان يرقي تعالى شيء الجميل ان يرقي تعالى ومنتك الجميل يرحمنه يحب الجمال يرقي كبا يرحمني يلي كان دقول يا دنو مكوين يرقي سبحانه وتعالى يرقي يونا شيء دا يعني آه almannan irko da sallallahu alaihi wasallam ana ce da almannan ana ce da al-tayyib wa yakun masal ma yano ka annabi sallallahu alaihi wasallam ki da irko ga annan mu a ga hega sai am irko ta la ce da ma ko herla kan asidege irko ta la kan fosa am irko ce ma kan manto kan bombonin ko kyau ka annabna kenan
ma'ana ta biyu ta man ahsaha wato kiyaye sunayen Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace kuma duk wanda ya kiyaye su din zai shiga aljanna ita ce ma'rifatu ma'aniha sanin ma'anonin su waɗannan sunayen na Allah madaukakin sarki kowanne daga cikin su yana dauke da ma'ana shi yasa suke cewa asma'ullahi tabaraka wa ta'ala a'lamu wa awsaf sunayen Allah sunaye ne da ake kiran shi da su nashi ne na kansa sannan kuma suna da ma'anoni da suke badawa na sifa misali idan aka ce sunan Allah ar-Rahman sunan Allah ar-Rahim to dukkanin su abinda suke fa'idantarwa na ma'ana shine suna fa'idantar da sai Allah madaukaki sarki ne sai ne ko dai tausayin nan nasu ya kasance rahmatan amma ko ya kasance rahmatin khassa tausayi ga baki daya ga halittunsa ko kuma ya kasance ke keɓantaccen tausayi ne wato tausayi ne da Allah maɗaukakin sarki yake wa wasu bayansa na musamman sunan Allah ar-Rahman da ar-Rahim suna ba mu sifa da ma'ana ta ar-Rahma wa tausayi
alfaga ne wanda yake kanta kar rano alfaga ne gurgudan ka irko ta alamun mayi alamta dalilin kan gabata aljanna mun wano na amantakal wanda kan gurgudan ka irko ta alamun mayi hun mana bi dan ga amsukin ke ne sai kan ni wani irko ware da mayi amma ni marke ciki mana bi dole no kalmi mana bai zamma kursi no kan go irko ga kal abun na mana ya dinu mu kun mana da ra irko ta alamun sifa gaban gai mana da ra alai misali da dir sambu mayo kasi na arrahman da arrahim wayo man tikal maniyon no kayo ita birse kan ilko tala man tikal koyo kan ni inna koyo kan go soji soji kubanta da soja kan ilko tala ana kyarkyar has gona tamsu banan dise alai to ya ne ilko tala maye kurboda
misali wannan sunan ko kuma sifar Allah wacce aka ta tabbata daga sunayensa guda biyu ar-Rahman ar-Rahim wato ar-Rahma malam Ibn al-Qayyim rahimahullah yana fada yana cewa ar-rahmatu sifatun taqtadi isala al-manafi' wal masalih ila al-'abd wa in karihatha nafsuhu wa shaqqat 'alayha abinda ake nufi da ar-rahma shine Allah madaukakin sarki yana da wannan sifar ta tausayi sifan kuma ma'anarta ita ce isar da amfanin nika da gyara da inganta bayansa su aikata wani abu ko kuma ya hana su su aikata wani abu ya ba su umarni ya hana su ko da ransu baya son wannan abin a lokacin amma sakamakon wannan abin da ransu baya son to alkhairi ne kuma albarka ne kuma zai zama musu abu ne mai daɗi ba a basu da son zuciyarsu ba ba tausayin Allah bane Allah ya kyale mu ba manzo ba tausayin Allah bane ya kyale mu babu littafi ba tausayin Allah bane ya bar mu ba addini ba tausayi bane na Allah madaukakin sarki ya kyale mu kowa ya aikata abin da ya ga dama wanda ya fi karfi ya zalunci wanda bai da karfi a rika rayuwa ta hargido wannan kishiyarsu samar da kishiyarsu to shine tausayin Allah madaukakin sarki wanda ya zo daga cikin sunansa na Ar-Rahman da Ar-Rahim kuma sifarsa ta Ar-Rahmatu.
Alfaga ne da inna bai da rafa gune irkwai ta lahunin mayira. Mun kan alfaga jinin da kan da Ar-Rahman. A ne mayu din na gune ne gidi kan abu irkwai ta lahun shari'a a gaban gani. Kanta abu irkwai hun bakarora irkwai na annabi samba. Amna irse wone woce wani wone wona. Wone ce wone wone musate. zama a sihin kayage imne koyo kan gaba kawo amma kanin mutta mai taka kul an tandeno annabi musino tirsino ki gana ya dino an tandeno gayyin sino ya mariyo sino kalimi ne gore gore ga babu ne babu sino nya sino iz sino burkan diginin cala an ka ba da na ce din cala a sahihi ne ko kan bakarinta mai sai an buritan yare yadin ga babban garin irkoi sariya gana dangane irkoi mayo da nuna gayi noya na'am ma'ana ta uku a gurguje malamai suka ce man ahsaha ay ihsa wa asma'illahi ta'ala hibzuha ba'da ma'rifati ma'aniha mutun ya haddace su ana bukata ki san sunayen Allah ki san ma'anonin su sannan kuma ki haddace su da ka al-ihsa al-hibz mutun ya haddace su tasirin haddace su zai zo a ma'ana ta hudu wadda zamu ji ta insha Allah bayan an haddace su shi yasa yana da kyau ke ki haddace sannan kuma ki haddata wa ƴaƴanki su san waɗannan sunayen kuma su haddace su kuma su san ma'anonin su alfaga ne halir ya iya zanta bon kan fanda ka alfaga ne burga gan firko tara wannan mai bat halim do kudu ire mu boba ne kan gandan aljanna amul wahnuna kanta herban da kan mayo bai ina mana bai to majarul bumora tantu na kulkan na mai ni mayo ci kum ne hewo ne wadir pe mayo ya ni mo pe ne ni na jari mo bande mu kokari kun holi izai mi dandangen ne ne mo ma jari kan na igihin ka irko tala mai bai kika awunta mai mayira ta ciro kan wone wo ce alfaganin ganka ta insha Allah
na'am ma'ana ta hudu ita ce du'a'ullah tabaaraka wa ta'ala biha ko mu ce su'alullah tabaaraka wa ta'ala biha roƙon Allah maɗaukakin sarki da waɗannan sunayen shi yasa daga cikin ma'anar fad'uhu biha ay fas'aluhu hajatikum biha roƙi Allah maɗaukakin sarki buƙatunku da waɗannan sunayen kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya aiwatar da haka idan zai roƙi Allah maɗaukakin sarki wani abu sai a ga ya ɗauko sunayen Allah maɗaukakin sarki masu tsarki ya yi amfani da waɗannan sunayen ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da su. Haka ƙur'ani da ya zo sai ya ɗauki duk wata addu'a da za a yi sai a buɗe ta da Allahumma wadda Allahumma daga Allahu ne. Haka nan Rabbana daga Arrabbu ne, wanda waɗannan sunayen guda biyu tabbatattun sunaye ne daga cin sunayen Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka ji na Allahu, to haka suke.
alfaga ne irkwai manu ta canta doka alfage na irkwai tara hun mai bacin wo ina manin da non ti irkwai ta wat kul kan ni irkwai ngwari kul mi irkwai ngwari da mai daga asihin kace ime ni woni irkwai ta na mai bat amma don su rurun garare da kullu su hongi ga naga irkwai ngwari amma niska ta hun mai ane hatta annabi amma sallallahu alaihi wasallam agi irkul muare ni irkul tara wona mai yani no irkul ya sallallahu alaihi wasallam ayi dandane ni irse garira nabi wa tulkan bora muare anna allahumma yani ko wal bil qur'an ni rabbi he koy hanna woy mo kul masal mayon no mayon no kayon tabbati irkul sai kai irkul muare da aka murada tsayar
na'am gashi nan da yawa addu'o'in annabawa da manzannin Allah suna buɗe addu'arsu da Allahumma suna buɗe addu'o'insu da Rabbana misali annabi Adam salam ya yi amfani da sunan Rabbu ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya ci itaciya shi da mamarmu matarsa Hawwa'u salam bayan Allah ya hana su cin wannan itaciya a cikin aljanna sai Allah madaukakin sarki yace suka ce ala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin da annabi adam da matarsa hawwa'u suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu domin mun aikata abin da ka hana mu ya Allah ayin lam taghfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ba ka rufa mana asiri watarhamna baka tausaya mana kaji kanmu ba da nakunanna min alkhasiri zamu zama cikin waɗanda suka yi asara suka tabe anan annabi adam ya amfani da sunan rabbana ya roki Allah madaukakin sarki gafara ya kuma roki Allah madaukakin sarki rahamar sa wato tausayin sa na'am alfaga ne irkwai ta ala hun mahayo hun mace ka gara ka gari irkwai ga wal mu gara ta irkwai mul murado feri amma suka da hernoka annabiyon mai kulkan ce kisi gati dubariya qur'ana la ka fisi nagdi annabi yomme itir ko ware da ibe mayo alam ce annab adam lotto kallano ina genjiyon taro kin ko ta'ala ne genjin dadi ina ce ngallun far burakanta ilmin wakanta hawa wa alaihi salam to kul annabi adam kaka dirko ware kula ne qalu rabbana wani wancan kan agogo irkwai tana mare no kan di irkwai mayo hal irkwai mana ya fan gaisi ngai ngai bon toye ngai ji hankai ne ngai miste to kula ngai ji mursan tela irkwai tala ta ase mutu ko na yafa da mayo kan irkwai tela
annabi nuhu alaihi salam ya yi amfani da sunan ar-rabb shi ba ya ya roki Allah madaukakin sarki ya roki Allah madaukakin sarki yace qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin yace ya ubangiji ya ubangiji ina roƙonka ka tsare ni kai in je in tambaye ka abinda ba ni da ilimi ko bai kamata in tambaye ka shi ba ya Allah idan baka gafarta mini kaji kaina ba lalle Allah madaukakin sarki zan kasance a cikin waɗanda suka yi asara anan ma annabi nuhu alayhi salam shi ma yayi amfani da sunan Allah ar-rabb ya roki Allah madaukakin sarki alfaga ne annabi nuhu shi nuhu al-irko ta'ala wari da irko mayo kan ta ar-rabb irko ta'ala bangen da kan kan sun gararo sai kula ane irko ta'ala ana wari da rabb yani ga ngwari irko ga da irko tala on mayo irko subhanahu wa ta'ala amsin ga kace tonyan tira irko amun ya kuma dun wani zunubi yani ga dai annabi mai ikai da wani masalo irkan go ka annabi mai dan nan
al haka so an annaba annabi ibrahim ga addu'o'in sa dan a cikin suwatu a cikin suwatul a cikin suwatul baqara suwatul ibrahim ga addu'o'in annabi musa alaihi salam a cikin suwatul a'raf ga addu'o'i nan da yawa na annabawan Allah annabi Yunus a cikin suratul anbiya annabi Zakariya a cikin suratul anbiya da sauran annabawan Allah sun roki Allah madaukakin sarki kuma sun yi amfani da sunan sa na ar-rabb a wasu wuraren bayan Allah sun yi amfani da sunan Allah Allahumma Allahumma ga sunan da alqur'ani ya bamu labarin su alfaga ne a gola fara bere da kun qur'ana min no annabi mai misalola nake hatta annabi ibrahim kanta tauhidul shirkuna a girko ta alamware da irko mayo kanta allahumma aga ngare mu da rabb ko kun suratul bakara yalla da suratul maida da sura kayyum alfagani illa bi kullu nadaka kagar kan annabi mai girko ta alamware da mai
na'am haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam mun bibi addu'o'insa zamu ga allahumma allahumma allahumma ga sunan masu ɗimbin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani bawan Allah a cikin sahabbansa yana addu'a yana cewa Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشير لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه wannan doguwar addu'a wadda ta kunshi wa Allah kirari da yabansa da kiransa da sunayensa mafiya kyau sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bawan Allah ya roki Allah kuma ya kira shi da sunansa wanda in aka kira shi da shi sai ya amsa in aka roke shi kuma wani abu sai ya bada wannan da yana nuna mana ashe daga cikin ma'anonin man ahsaha da khalil janna akwai roƙon Allah madaukakin sarki da waɗannan sunaye nasa tabbatattu mafiya kyau a cikin littafinsa da kuma sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam alfaga ne itace tawo kan banil go salami irko ta'ala mai warma sai kirko ware da san matina annabiyo mai kan ce bisa yi wannan labaro no alfaga ne hatta ir annabiyo ma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kirko ka gana kirko ka dandan ga bumbo da age kirko ware da wannan mai dan na bin hadisi gobara da garar kobera kan ce kula da kirko ware yadin annabi sahaba din kan an garar ku ko din te ka alfaga chau kanga ka ga ko chala mo ala agne yani koyo koyo ka hanan ni koy gawanta ni ko kan ga yin herko herko sine ni asabe kir ko cirari asabe kir ko cirari wata dilwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kan gana su ani hakika ne irko ta'ala ce da mayon kan di in irko ce da kalamun yarin no mo koy ne irko ta'ala ce da ma kan da dai in irko muwari da mayo kan da irko burano dan ga annab tabbatan da suka irko tuwa ce yin wasu yarin no mo koy irko na no ka kuma
na'am daga ciki na biyar wanda yana da tsawo in muka ce za mu buɗe shi za mu ta magana a kansa ma'ana ta biyar ta man ahsaha ita ce ta'abbudullahi ta'abbudullahi tabaraka wa ta'ala biha bauta wa Allah madaukakin sarki da waɗannan sunayen ya za a bauta wa Allah da wannan sunan sunan Allah ar-rahma ittasafa Allah tabaraka wa ta'ala bi sifati ar-rahma Allah yana da sunan ar-rahmanur rahim kuma ya siffantu da sifar ar-rahmatu to mu ma sai ya bautar da mu cewa an naqula ruhamaa mu zama masu tausayi mu zama masu tausayi na'am alfaga ne iguwar ta kan bono yin da salan zama a gaba gumo din ne ma feri loktosa wasu sai non ta ko bi irko ta ala gana da hun maye zama mayo a baira dama na baira zajar yango akono sun wasa kalmi ya kirkwata la ganin da Allah abu gani mu ka kirkwata ala hun bayya ga kirkwai ganin da hun mai zakan duk tabbatin kan koro kan ya takkumu man kal bakar ko no to mu mu ce bakar ko bakara da niga ce ro kirkwata ala ganin maga da kan irko mu ko kan ya takkumu kal borno kan ga bakarin sai ya dangana mun su bakar kirkwata ala ta mai sai da dai ne wone wote ku kuddan gide na kirkwata ala kan no da hun mai
misali wannan sunan na ar-rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mahimmancin mu kasance masu tausayi ai sifa ce ma ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon sallama Allah ta'ala ya siffanta su da cewa masu tausayi ne a tsakanin su yace muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari sai ce ruhama'u bainahum tausayi masu tausaya wa junansu a tsakaninsu akwai tausayi ‘yan ƙanana manya suna tausaya musu da waccan ma'anar da aka faɗa mana ta tausayi ba ma'ana ta son zuciya ba ki yi ƙoƙari ki aiwatar da abin da zai zama mai daɗi ga wanda kike tausayawa wa ko da a yanzu bai gane cewa tausayinsa kike yi ba misalin tausayi wanda ba a cika gane shi ba shi ne likita mutum ya je wajen likita bai da lafiya misali a ce ya ji ciwo likita zai wance wannan ciwon ya sa masa iodine mutum zai rike ihu yana jin zafi amma bayan wani lokaci idan wannan ciwon ya dallashe ya bushe ya warke shikenan sai wannan mara lafiyan ya dawo kuma yana yaban likitan nan wanda a da ya ji tausi ya ji haushinsa shi kuma likitan tausayinsa yake ji shi yasa ya masa abin da ransa baya so a lokacin domin ya san a nan gaba zai ji daɗin wannan abu na'am alfaga ne irko tara hun ganin mun misalo da irko mayo dal ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan wa sahabe in ko ki ba fa na bu irko tara ne bozon no kan iga bakar ke sai iga facere amma di to cekare do har ga iga tukur cekare sai yan no bozon no ko ne kan kamar ganda man ti ina ina bodiyon no amma e gandi e gandi charse ale yari ni ga bani irgo tara mun ta moga irgo tamidi mu baka ise kan man ta da funde bai bakara kan ne te bura sai di imma bura bu mu faham ka bai kan bakaro no wala asiyin ka faham so kan ne ko jine afaga ne de den dakar ale san ko kan ko bi yiro la sorfara lakni kan lo soro aga safar yondan biyo da raka yiro amana amma nik dikan zani ko ro da aga he aga dozani amma ba sini no bakaro no ko zani ko ro da alle to bakara da cin no na ce non ba funara kura kul marganda a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون ما ستوسيي يرحمهم الله تبارك وتعالى ألا نرحم عليك توسينا توسيا مصر saboda haka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya wa waɗanda suke ƙasa bayin Allah sai Allah da yake sama ya daidaita akan al'arshi sai ya zama ya tausaya muku a wani hadisin manzon da suka yana cewa innama yarhamu Allah min ibadihi ruhamaha Allah madaukakin sarki kawai a cikin bayinsa waɗanda yake tausayawa wa su ne waɗanda suke tausayawa wasunsu saboda haka mutumin da ke son Allah ya tausaya masa to shi ma sai ya bauta wa Allah da wannan sifar ta ar-rahma ya zama mai dabi'antuwa da sifa ta ar-rahma ya bauta wa Allah da sifa ta ar-rahma daga nan shi ma sai rahma Allah madaukakin sarki ta shafe shi alfaga ne ago dede lera burkul kan gaba irkoi ta'ala ul sujo amnama irkoi sujo amfunu non ba kuna kulmar gantara ngrano an hadisi yanzu ane irkoi biya sallallahu alaihi wasallam ne irkwai gabakar gure kan gabakar sai zade lite burkan gabakar to kunna halalen ne mo sai kon bakar sai wata dingano annabi sallallahu alaihi wasallam ne wo bakar gure kan go wur sai ganda wur ma bakari sai to kul gura kan go al arso mun bene ngamo akbakar wur sai ya dinno mo ko ni irkwai ya sallallahu alaihi wasallam ne bakar kai al kilas irkwai gano irkon bakari sai ya dinga alfaga bu ce kan munubun talam di irko talamun bakara da zai nuhun dora bakaro gono na tegoye na bakaro gono to kuli irko yi gumbomo a ga tilasa gana an bakaran na'am annabi sallama a wani hadisin ya sake nuna mana muhimmancin wannan sifar ta ar-rahma yace inna allaha tabaraka wa ta'ala ja'ala ar-rahmata mi'ata juz'i fa anzala fil ardi juz'an wahidan ومن ذلك الجزء يتراحم الخلق بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا مدوك تنسكي يا كسر رحمة يا سن يا تجدا جدا توسينا حجدا دير سيسو كد كشي ديا أدونيا أتكانوا ونن كسن ألا يرغباشي halittunsa suke tausaya wa junansu baba ya tausaya wa ‘ya'yansa mama ta tausaya wa ‘ya'yanta miji ya tausaya wa matarsa mata ta tausaya wa mijinta malami ya tausaya wa almajiransa shugabanni su tausaya wa talakawansu kai har ma ya zama dabba katuwa kamar giwa saboda wannan tausayin sai ta ɗage ƙafarta ga ɗanta domin tana jin tsoron kar ta take ɗanta murje shi ya mutu wannan tausayi ne amma kashi 99 na tausayin Allah to ba zai aiki ba sai a lahira in an koma wajen Allah madaukakin sarki anan ne za a ga yadda Allah ta'ala zai baza tausayin sa zai rarraba tausayin sa ga bayi daga cikin wannan tausayin nasa akwai shigar da bayin sa aljanna akwai yafewa masu laifi laifin su shiga aljanna akwai ceto da zai ba wa manzanni da annabawa da siddiquna da shuhada'u da salihun domin su yi ceto ga waɗanda suka cancanta su shiga wuta ko kuma waɗanda sun cancanta sun shiga ɗin amma kuma sai Allah ya yadda a cikin tausayinsu tausayinsa ya ba waɗannan bayin nasa dama su cece su sai Allah ya fitar da su daga cikin wuta ya mai da su aljanna
alfaga ne a go hadisi ra kanga irko gun sudo kanga a cikin mai sai hadiso da aga bangayensu irko ya ne sallallahu alaihi wasallam ane irko sindikal suju fo fo fo fo kalsum apo apo kal nge bor zongodo suje to kun irko ane ki follon kaka an waye picin da aka da kula na gayi ifa din kai irko ka an na sambangon tamiga suju follon kali da den di babu bakarin goni zo sai ka kursujo di ce bandarano deden dinya abakarin goni so se kur sujudin ce bandarano sujudin ce bandarano alfage bakarin ge talibi se jinfure kamar din de igon dimina igon de kasiyon amma iskola kuddi kidan kaskali bakar gore se sujudin non ka tuwoni alfaga ne man ne matkan tarkunda a gaberin da amma izo go kana gire asirka ta abakara se wokul mantikal irkotana on sojonen no anena sigi goron watka selo gorgani ize fombendi asiyada borko munaga batamadinga zan kana fatkaranga bakaro woni zai sabbo sai amma kul irkoi da sojo wai eggacin da egga kul irkoi ne gayi ala haram burkul kan dinga bon aljanna la to kur sojo ne la arano annabiyan mai gonzo arano qur'an ne e gonzo wai eggacin da egga kul abokir bata ala haram irko mai arzakan Allah na na'am waɗannan waɗannan wannan wani misali ne daga cikin sunayen Allah guda biyu kawai da muka dauka na Ar-Rahman Ar-Rahim kuma muka tabbatar da sifar da malamai suka tabbatar cewa sifatul rahman da ar-rahim suna tabbatar da sifata ko sunayen ar-rahman ar-rahim suna tabbatar da sifata ar-rahma tausayi ko haka sauran sunayen Allah madaukakin sarki sai dai a cikin sunayen Allah kuma akwai waɗanda wasu siffofin barin ma'anarsu da kin yin aiki da kin fantuwa ko kuma mutum ya zama baya tare da waɗannan siffofin to shine bauta Allah madaukakin sarki kamar sunan Allah al-Jabbar kamar sunan Allah al-Mutakabbir nan sunaye ne na Allah da yake banta da su wani bawa ya siffantu da sifa ta at-takabbur to kuma saban Allah yake anan abinda Allah ya bautar da mu da shi shine mu nisanci sifa ta at-takabbur a'a sifa ta al-kibriya sifa ce ta Allah shi kadai wani bai sifantu da shi ita ba duk wanda ya ce yana da ita to ya saba wa Allah kuma Allah madaukakin sarki zai kona shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce alfaga ne wani mantikala ma yin kuno kan alfaga ka ma wa'addacin da kaddara ki girko ta la ganin dai amma hal yake kamo ko har ga irbi ma koyon kai nige wo boga si sampa kedan na bonga musibon iteno hon sifa no tir ko jala galyo alaysa ka aljabbar almutakabbir wato kulli bera irko man kal gundo ga be yadno mo ko ne irko agonda bombere ifo tir ko gundo ga beri irko gundo ga beri kan irko asba wande asba ize asinda baba asinda nya wo man kal kulli bere no irko jala do irko subuka to ko ngaga wala hanga to ni irko ta gode den ne musun de beiri da to kun ce su fadi ko tala hun su paranoia wani wani irko su ban kai kullulla wani sai da zai burka ba mun irko tala gana da aljabar mutakabbir ala to kullun ta mi ko moren da su kai in su garan ta burkan kullo be in su garan ta burkan ko be da daina wanda wata ta kunne kafa tara gana daman bayo na yan uwa masu albarka iyayenmu mata Allah madaukakin sarki ya kara muku albarka zan yi tariyan waɗannan ma'anonin guda biyar domin mu sake kiyaye su kuma mu haddace su in an ce man ahsaha ihsa'u asma'illahi ta'ala al-husna malamai sun ambaci waɗannan ma'anonin guda biyar ma'arifatuha ai bi adadiha kenan sanin su da adadin su na biyu fahmu ma'aniha fahimtar ma'anarsu abu na uku hifzuha haddace su abu na hudu du'a'ullahi tabaraka wa ta'ala biha a roki Allah da su sai ma'ana ta biyar kuma ta ƙarshe ita ce ta'abbudullahi tabaraka wa ta'ala biha a bauta wa Allah madaukakin sarki da su wato ai aiki da ma'anoninsu abinda suka kunsa mutum ya ɗauka shi ma ya zama ya bauta wa Allah a aikace da waɗannan siffofin Allah ya muku albarka Allah madaukakin sarki ya tsara wannan gari ya ƙara muku albarka ya ƙara wannan gari albarka wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in irin sheko irko ta lama batu a malmarkin tunaga ane wazo kulkan no inda ce inda ka margan war sai koyi musbir ganaga kine irkoi mai ibatiyo mo agandan alzanna amana matkal manu kuno ijina nonta mi bai iwan adado ngebur wa'inga cinda egono mi yeki won mana bai mana bai yo musul wata kalmi yeki ko taro mun sibbe mi bai den ne ko taro mun sibbe bai wata dinga mirgo cala ware da wani sabbe dil bukata ta na bukata musu don kwaro wa ma zonga ba mai kurwe da fukurkan magana mai gano na kai e yayarenai kurigok jese isiani kogirgo wareda suto ane giguwanta nonta na bumbomi irkoi gana da hon sifredi ilmi yon tasiro non ba funara alfaga ne mon tawono wone o non ware ko ma albarka da aran da aran izaira irko ma aran winde gone da bani alfaga ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh